الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا يمتن جمعة شاهدوا قوتا ذو القاعدة hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 439 wanda ya daidai da 26 ga watan bakwai shekara ta 2018 miladiya domin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah ya tsare shi shine Salih ibn Fawzan al-Fawzan wanda yau shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi satin da ya gabata malam yayi magana game da abin da ya shahi muhimmancin aqida yake cewa na daga cikin abin da babu kwankwanto game da shi cewa shi ilimin aqida ilimi ne na asas ilimi ne na farko-farko da zai kasance a matsayin fondasiyon da ake dora sauran ayyuka a kan shi wanda ya kamata a bashi muhimmanci da kulawa sosai ta bangaren karanta shi da karantar da shi da kokarin aiki da abin da yake wajabtarwa ba don komai ba don ayyukan mutane su kasance ayyuka ingantattu abin karbuwa a wurin Allah kuma su kasance ayyuka ne wanda za su amfanu masu yinsu ya ce bale ma muna cikin wani zamani da tunani masu yawa suka yadu a cikin al'umma tunanin ilhadi da tunanin sufiyanci da tunani daban-daban na bid'a da abin da ke kama da su wanda sukan iya kau da mutum daga barin manhaji na daidai sai muka tsaya daidai inda malam ke cewa wa tayyarul bid'i al-mukhalifa li hadiyin nabawi da tunani na bid'a wanda bid'a ta ci karo da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau zamu tashi inda malam ke cewa wa kulluha tayyaratun khatira ma lam yakun al muslim bismillahir rahmanir rahim qala al muallif rahimahullah wa kulluha tayyaratun khatira ma lam yakun al muslim musallihan bi silahi
مصلحا بسلاح العقيدة الصحيحة مصلحا مصلحا
مصلحا بسلاح العقيدة الصحيحة المتكلة على الكتاب والسنة وما المتكس.
عليه سلف الأمة نعم ما ليتش وكلها طي وكلها تيارات خطيرة دكا أبن لأك أنبتا مكو na masu aƙida cewa babu Allah ko aƙidar sufayi al-ghulat wanda suke ganin cewa komai Allah ne sawa'un ɗan ɗariƙunsu ko kuma manyan-manyansu wanda suka kafa su akan wannan manhaji dukansu ɗariƙu sawa'un tijjaniya ce ko ƙadiriya ce ko nakshabandiya ce da masu kama da su suna da aƙidar da ke cewa komai Allah ce wadda ake ce ma aƙidatu wahdatul wujud ko kuma aqidatul ittihad wal hulul aqidatul ittihad wal hulul to mala yace dukan su tunani ne mai hadarin gaske matukan musulmi bai kasance ba yana dauke da makami na aqida ingantatta aqidar da aka kafa ta akan qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar mazajen farko wanda suke akan hanya managarciya su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wanda suka biyo bayansu
فإنه حري أن تكلفه تلك التيارات المضلة وهذا مما يستدعى العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصابيح الأصلية malice fa innahu hariyun an tajrifahu tilka at-tayyaratul mudilla matukan musulmi bai kasance ba yana ɗauke da makamai na aƙida ingantatta aƙidar da aka kafa ta akan ƙur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar magabata na farko to shi ne mafi sauƙi wannan tunanin su karkatar da shi zuwa ga hanyar da za ta kai shi zuwa ga bata kenan abu ne mai sauƙi mutum baya rike da aƙida ingantatta a matsayin makami a wurin shi da zai yaƙar waɗannan mummunan tunanin to abu ne mai sauƙi wannan tunanin ya ɓatar da shi ina fata mun gane malaci wa hadha mimma yastad'i al-inayat at-tamma bi ta'lim al-aqidati as-sahiha to wannan shi ke sa a bada kulawa ta musamman wurin sanar da aqida ingantatta li abna'il muslimina min masadirha al-asliya akwai ma 'ya'yan musulmi ingantatta aqida wadda aka ciro ta daga cikin masdar da na asali shine qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata kan annabin Muhammad kuma da yallan shi da sahabban shi gaba daya
الإنكار بحياة البشرية ولمات الثالثين عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق ويتضمن الأصول التالية الفصل الأول الإنكار بحياة البشرية الفصل الثاني الشرك تعريفه وأنواعه الفصل الثالث الكفر تعريفه وأنواعه الفصل الرابع النفاق تعريفه وانواعه الفصل الخامس بيان حقيقة كل من الجاهلية الفسق الضلال الردة أقسامها وأحكامها ما ليتي الباب الأول babi na farko a cikin wannan littafi mai albarka kitabut tauhid zai tattauna game da abin da ya shahi al-inhirafu fi hayatil bashariyya yadda aka samu karkata da bauɗe mahanya a cikin rayuwar mutane bi ma'ana mutane da kan daidai suke bisa kan hanya madaidaiciya suke daga baya sai aka samu sun saki wannan hanya sun kama hanyar da ba ita Allah ya so su bi ba to me ya sababin haka malaci kuma za ya taba wani takaitaccen bayani na tarihin abin da ya shahi kafirci da ilhadanci da shirka da munafici a cikin wannan babi na farko kenan shi yasa ya ce wai tadammanu al-fusul taliya wannan babin ya kumshi wannan fasalolin da za a karanta muku yanzu al-fasl al-awwal fasali na farko al-inhiraf fi hayati al-bashariyya yadda aka yi aka samu karkata da bauɗe mahanya a cikin rayuwar mutane al-fasl al-thani ash-shirk ta'rifuhu wa anwa'uhu fasali na biyu zai yi bayani cikin abin da ya shahi shirka tarifuhu da bayanin me ake nihi da shirka wa anwa'uhu kuma menene nau'ikan shirka shirka nau'i nauci alfasul thalith fasali na uku a cikin wannan babi na farko zai bayani game da abin da ya shahi al-kufr kafirci tarifuhu kuma me ake nihi da kafirci wa anwa'uhu da nau'ikan kafirci الفصل الرابع فصلين هدو أتشم wannan babi zai bayani game da abin da ya shahi annifaq munafinci ta'rifuhu me ake nihi da munafinci wa anwa'uhu kuma da kalan kala na munafici alfasul khamis fasali na biyar na ƙarshe a cikin wannan babi na farko zai yi bayanin haƙiƙanin kowane ɗaya daga cikin aljahiliya me ake ce ma jahiliya so da dama za ka ji mutane suna ce wannan rayuwa ce irin rayuwar mi jahiliya me ake nihi da jahiliya zai bayani kuma game da abin da ya shahi alfisk shine fasikanci me ake nihi da alfisk shine fasikanci sannan kuma abdalal zai bayani game da abin da ya shahi bata sannan arridda zai bayani game da abin da ya shahi ridda me ake nihi da ridda sannan kuma aqsamuha kashe-kashen ridda wa ahkamuha da kashe-kashen ridda kenan da hukumce-hukumcen da ya shafi ridda kenan wannan babi na farko ya kumshi wannan fusul da kuka ji mala ya ambata muku fasali guda biyar wanda insha Allah za mu bi su sannu sannu har mu ga masu da izinin Allah madaukakin sarki sai mala ya ce al-inhirafu fi hayatil bashari
الانحراف في حياة البشرية خلق الله الخلق لعبادته خلق.
وهيأ لهم ما يعينهم عليها بالرزق قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين mala ya ce al-inhirafu fi hayatil bashariya karkacewa da aka samu da bauɗe mahanya a cikin rayuwar mutane me ya sababin haka mala ya ce khalaqallahu al-khalq Allah ya halicci halittu ne li'ibadatihi dan su bauta mishi shi kadai bi ma'ana Allah ya samar da halittu ne gaba ɗayansu a doron ƙasa dan su bauta ma Allah wa hayya lahum ma yu'inuhum alaiha kuma Allah ya kimtsa musu ya musu tattalin abin da zai taimaka musu wurin bautata mishi min rizqin na daga arziki wanda arzikin da ya basu dan ya kasance wani abu ne da zai taimaka musu wurin bauta ma ubangiji madaukakin sarki wurin bautar shi kenan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da mutum illa liya'budun sai dai dan kawai su kadaita ni su bauta mini ni kadai su kadaita ni da ibada ma uridu minhum min rizq bana nufin wani arziki ta bangaren su su sama min wani arziki wa ma uridu an yut'imun kuma bana nufin su ciyar da ni inna allaha huwa razzaq lalli allah shine mai arzitawa dhul quwwatil matin ma'abucin karfi subhanahu wataala ina fata mun gani kenan kaga asli na halittar mutane da aljanu shine mi eh ibada su kade ta Allah shi kadai subhanahu wataala sai malai ce والنفس بفطرتها إذا ضيقت كانت مقرة لله الإلهية محبة لله تعبده لا يشرك به شيئا malai ce wan nafsu bi fitratiha ita rai akan tsarin halittar da Allah ya halicce ta akai idza turikat kanat muqirrata lillahi bil ilahiyya idan aka barta wannan ran zaka ga tana tabbatar ma Allah allantaka da dai za a bar ran dan adam ba su ka mishi wani ra'ayi ba kafin wannan ra'ayin da Allah ya halicce shi akai to da ya taso zaka ga yana mai kade ta Allah subhanahu wataala ina fata mun gane mahabbatan lillahi ta'buduhu la tushriku bihi shay'a zaka ga kowace rai ta taso tana mai san Allah tana bauta ma Allah shi kadai ba ta hada bautar Allah da wani walakin yufsidu ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الانس والجن مما يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا malaci walakin yufsiduha ma yanharifu biha an dhalika ko yufsiduha an dhalika ma yuzayyinu lahum laha shayatinul insi wal jin sai dai kawai abin da ke karkatar da rai akan tsarin da Allah ya halicce ta akai shine abin da shedanu suke ade musu na abin da suke mabba shashan su wahayi da shi wannan shine asalin abin da ke sa mutum ya karkata akan tsarin da Allah ya halicce shi akai kenan wahayin shedan da irin abin da shedan yake ade musu na zance mai ruduwa ina fatan mun gane shi ke sa mutum ya bauɗe ya saki hanya akan tsarin da Allah ya halicce shi a farko sai ya ce فالتوحيد مربوط بالفكر والشرك ظاهر ودليل عليه قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله wala ce fattauhidu markuzun fil fitar shi tauhidi ta Allah kenan wani abu ne da Allah ya suka shi a cikin halittar dan adam ina fatan mun gane kenan tauhidi bi ma'ana ta Allah wani abu ne da Allah ya suka shi a cikin zuciyar kowane mutum daga cikin mutane wa shirku tari'un wa dakhilun alaiha shirka wani abu ne bako da ya shigo akan tauhidi kenan asalin mutum da Allah kan halicce shi kan halicce shi ne akan tsarin bautar shi shi kare shirka da ta biyo baya ta shigo baƙuwa ce da babu ita sai ta shigo ta rasa a cikin asalin tauhidin mutane qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka miƙe fuskarka akan addini hanifan kana mai karkace ma duk wani addini wanda ba daidai ba zuwa ga kade ta Allah shi kadai fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha wannan shine fitrar da Allah ya halicci mutane a kanta wannan shine addinin da Allah ya halicci mutane a kansu ina fata mun gani la tabdila li khalqillah kada ku yi kokarin canza halitta Allah da ya halicci mutane akai bi ma'ana haka Allah ya so ya samu ya ga halittun shi akan bautar shi da kadaita shi shi yasa ya kimsa musu a cikin zakatansu cewa shi kadai ne ina fata mun gane akan haka Allah ya tsara halittu kuma Allah ya ce kada ku canza tsarin Allah da ya halicci mutane akai kar ku gurbata musu wannan akai da sai ya ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu wa wa aw milani aw nasrani aw majlisani fal aslu fi bani adam at-tawhid malai وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace kullu mauludin yuladu ala alfitra duk abin da za a aifa duk wani aifafe da aka aifa ana aihuwar shi ne akan tsarin addini bi ma'ana Allah na kimsa mishi cewa shi kadai ne mahalicci subhanahu wataala kuma shi kadai ne abun bauta fa abawahu yuhawidani sai fa'in iyayen shi yahudawa ne sai suka yahudantar da shi au yunasira ne ko kuma dama iyayen shi kiristoci ne sai suka kiristantar da shi ayu majisanihi ko kuma ya taso ƙalƙashin iyayen da majusawa ne sai suka gurɓata wannan aƙida tashi mai kyau suka sashi ya tashi da aƙida ta majusanci kenan wannan hadisin yana nuna cewa lalle Allah ya halicci mutane akan tsarin addinin musulunci duk wani ɗaya da za a haifuwa a doron ƙasa to za a haife shi ne akan tsarin addinin musulunci ba abin da zai canza haka sai wanda suka tarbiyantar da shi idan suka tarbiyantar da shi akan addini zai tashi akan haka kuma ya yarda ba zai samu matsala ba a rayuwar shi idan kuma ya taso ƙarƙashin wasu wanda ba musulmi ba za su ɗora shi akan abin da ba shi ba Allah ya halicce shi akai wa yahudanci ko kiristanci ko majusanci ko wani addini wanda ba shi ba ina fata mun gane kenan Allah ya halicci bayan shi ne akan addini in kaga canji to wanda suka tarbiyantar da shi su suka canza wannan tsarin da Allah ya halicce shi akai fal aslu fi bani adam at-tauhid asli cikin bani adam gaba ɗayan su shine tauhidi kade ta Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wal dinu huwa al-islam min ahdi adam alayhi salam wa ma jaa ba'dahu min ذريته قرونا طويلة قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مالتي والدين هو الإسلام الدين يكون نجسكي شين مسلمتي من عهد آدم عليه السلام ومن جاء بعده من ذريته قرونا طويلة تندق زامن النبي آدم da wanda suka zo bayan shi daga cikin zuriyar shi shekaru ɗaruruwa masu yawa bi ma'ana tun da addinin musulunci shine addini zaɓaɓɓe a wurin Allah tun halitta annabi adam da zurriyar shi gaba ɗaya shekaru aru aru qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa kana nasu ummatan wahida lalle mutane sun kasance ummatan suna kan addini guda ɗaya dan al'umma abinda ake nihi da shi nan ko ku ummatan abinda ake nihi da shi nan addini mutane da suna kan addini guda daya fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya turo annabawa suna masu albishir ga wanda ya biyayya ga Allah kuma suna gargadin wanda ya kafirce ma Allah bi ma'ana akwai abin da ake kaddarawa a cikin wannan aya kanan nasu ummatan wahida da mutane sun kasance akan addini daya shine kade ta Allah subhanahu wataala fahtalafu sai suka saba sai aka samu su sun kibota ma Allah suna bautar wani wanda ba Allah ba da suka zamanto akan wannan tsarin ne fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya turo annabawa mubashirin suna albishir game da wanda suka tsaya kan bauta Allah shi kadai wa munzirin suna gargadi ga wanda suka bauɗe ma hanya suna bautar wani wanda ba Allah ba
wa awwal ma hada shirk wal ikram an al-aqidati qawmi nuh mala yace farkon faruwa shirka da sakin hanya game da abin da shahi aqida ta mutane hakan ya faru ne cikin mutanen annabi nuh kenan tun daga annabi adam akan tauhidi suke da bautar Allah shi kadai ba a samu canjin haka ba sai zamanin mutanen annabi no su ne farkon al'ummar da suka fara kawo shirka a doron ƙasa bautar wani Allah kafin su ba a san bautar wani Allah ba a doron ƙasa kenan a zamanin su ne aka fara yin shirka fakana alaihi salatu فكان عليه السلام اول رسول انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده قال ابن عباس كان بين ادم ونوح عليهما السلام عشره قرون كلهم على الاسلام قال ابن القيم وهذا القول هو الصواب قطعا فإن قراءة أبي بن كعب يعني في آية فقط فاختلفوا فبعث الله النبيين ويشهد ويشهد بهذه القراءة قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا malaci fakana alaihi salam awwalu rasul sai kasance annabi nuh shine farkon manzo da aka turo dalilin inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di dalilin fada Allah madaukin sarki dake cewa inna auhaina ilayk lalle mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kaiwa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama auhayna ila nuh kama yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh wan nabiyina min ba'dihi da kuma annabawan da suka zo bayan sa wannan dalili ne karara da ke nuna cewa annabi nuh shine farkon manzanni a doron kasa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa kana baina adam wa nuh alaihi assalam 10 qurun kulluhum ala al-islam tsakanin annabi Nuh alaihi salam ko tsakanin annabi Adam da annabi Nuh alaihi salam an samu karni guda goma bi ma'ana shekara dubu saboda duk karni daya shekara ɗari ne wanda kuma karni goma zai baka shekara nawa kenan dubu guda kenan tsakankanin annabi Adam da annabi Nuh karni goma ne shekara dubu kenan kulluhum alal islam dukkanin wannan al'ummar da ke tsakankanin annabi no da adam suka suna kan tsarin musulunci da tauhidi da bautan Allah shi kadai kenan ba a samu canjin haka ba sai cikin al'ummar annabi no dirratan shekarar da aka samu dubu tsakankaninsu wannan al'ummomin da suka rayu sun rayu ne akan bautan Allah shi kadai ba su bautan wani wanda ba Allah ba gane ko ba samu canjin haka ba sai zawon mutanen annabi no da suka kawo wannan sabanin sai Allah ya turo musu annabi no a matsayin manzo domin a gyara wannan matsala ta bautar wani Allah qala ibn al-qayyim rahimahullah imam ibn al-qayyim yake cewa wa hadha al-qawl huwa as-sawab qat'an yace tabbata wannan magana ita ce mafi ingancin magana ko shakka babu fa inna qira'ata ubay ibn ka'b يعني في آية في, في آية البقرة فاختلفوا فبعث الله النبيين yace abin da ke nuna haka qira'a ubay bin ka'b game da wannan aya ta cikin suratul baqara kana an-nasu ummatan wahida fakhtalafu da al'umma sun kasance akan tsarin addini guda da tauhidi fakhtalafu sai suka samu sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin sai Allah ya turo annabawa da manzanni dan su kasance masu gargadi kuma masu bushara ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا yace abinda kuma zai ƙara ba da shaida game da wannan fasara ta Abdullahi bin Abbas ko faɗa Allah maɗaukakin sarki da yace wa ma kana nasu illa ummatan wahida ai da mutane ba su kasance ba sai akan tsarin addini guda ɗaya fahtalafu sai suka samu sabani bayan sun samu sabani ne sai Allah ya turo annabawa domin a saita su a maido su kan tafarki madaidaici sai ma ne ce يريد رحمه الله أن بعثة النبيين سببها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين الصحيح mala yana nufin ko kuma abdullahi bin abbas yana nufin cewa lalle ko kuma imam ibn qayyim rahimahullah anna bi'that an-nabiyyin sababuha al-ikhtilaf lalle ashe turo manzanni sababin turo su shine sabani da aka samu amma kanu alaihi min ad-din sahih akan abin da suke na addini ingantacce da aka samu wannan sabani ne sai Allah ya ci gaba da turo manzanni a doron kasa كما كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو بن لحي بن لحي الخزاعي bin luhayyi بن لحي الخزاعي فغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى أرض العرب وإلى أرض الحجاز بصفته خاصة ف- فعبدت من دون الله وانتشر الشرك في هذه البلاد المقدسة وما جاورها إلى أن بعث الله نبيه محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى التوحيد واتباع ملة إبراهيم mala yace kama kanat al-arabu ba'da zalika ala dini ibrahim alayhi salam kamar yadda larabawa suka kasance a da suna kan addinin annabi ibrahim hatta jaa amr ibn luhay al-khuzai yazuwa lokacin da amr ibn luhay al-khuzai yazo fa ghayyara dina ibrahim sai ya canza addinin annabi ibrahim wa jalaba al-asnama ila ard al-arab ya kwaso gumaka ya zo da su a ƙasar larabawa wa ila ardil hijaz bi sifatin khassa kuma zuwa ga yankin ƙasar hijaz shine yankin saudiya kenan da sifa keɓantatta fa ubidat min dunillah sai aka dinga bauta mu wannan gumaka kuma bayan Allah kenan kaga tarihi ne maimaita kanshi mutanen makka da larabawa ba su san bauta ma wani wanda ba Allah ba kamar gumaka da suna tsarin addinin annabi ibrahim sukan yi aikin haji su zo su yi dawafi suna sallah da abin da ke kama da haka kenan akwai sauran addinin annabi ibrahim tattare da su ba su gushe ba suna kan haka sai zuwan wani balarabe ko wani ɗaya daga cikinsu da ake ce mishi amr ibn luhai al-khuzai shi ne farkon wanda ya fara kawo shirka cin yankin larabawa yana tare su a garin makka ba malami ba ne jahili ne amma mutum ne mai yawan ibada da bauta kuma mutum ne mai kalma a cikin larabawa suna jin magana shi idan ya yi magana wataran ya tafi ziyara ƙasar sham sai iske wancan yankin ga wasu mutane suna bautar gumaka kowa na bautar gumkin shi gwargwadon yadda ya birge shi wanga ya sai gumkin shi wanga ya sai kowa na bautar gumki shine matsayin addinin su da yake ba malami bane jahili ne mai yawan ibada ne hakan sai ya birge shi shi ma sai ya sai gumaka ya ɗebo su daga ƙasar sham ya kawo su ƙasar hijji ya fara kawo bautar gumaka a ƙasar saudiya fa'ubidat min dunillah sai aka bauta ma wannan gumaka kuma bayan Allah wantashara shirku fi hadhihi albilad almuqaddasa sai shirka ta yadu a cikin wannan gari mai tsarki wa ma jawaraha da garuruwan da suke makwabtaka da saudiya ila an ba'atha Allahu nabiyahu muhammada ya zuwa lokacin da Allah ya turo annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fada'a nasa ila tauhid ya kira mutane zuwa ga ta Allah wattiba'i millati Ibrahim da kuma kokarin bin addinin annabi Ibrahim idan kaga laraba da suka bauɗe suka riki shirka suka riki gumaka kuma bayan Allah abin ya yawaita a cikin su sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan ya dawo da su akan manhaji na daidai bayan sun riga sun bauɗe sai malicin وجاهد في الله حق جهاده حتى عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم وكسر الأصنام وكسر الأصنام وكسر الأصنام وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين وصارت على نهجه القرون المفضلة من فضل هذه الأمة إلى أن بشت جهد القرون المتأخرة malam ya ce wa jahada fillahi haqqa jihadi annabi da ya zo ya yi ƙoƙari cikin tafarkin ubangiji mafi haƙƙin ƙoƙari hatta adat aqidatu tauhid wa millatu ibrahim har sai da ya maido aqida ta tauhidi ta gaske da kuma addinin annabi ibrahim wa kassara al-asnam ya karya duk gumakan da ke garin makka da ke kewaye da ka'aba wa akmala Allahu bihi ad-din kuma Allah ya cike addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atamma bihi ni'ima kuma Allah ya cike ni'ima da annabi Muhammad alal alamin akan dukkan halittu gaba daya wasarat ala nahjihi alqurun almufaddala min sadri hadhihi al'umma sai kasance farko farkon wannan al'umma suna akan tsarin shi daidaitacce bi ma'ana bai mutu ba sai da ya bar sahabban shi akan addini nagartacce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila an fashal jahal fil qurun mutaakhira ya zuwa lokacin da jahilci ya yadu ya bazu a cikin shekaru na karshe karshe imana annabi ya bar al'umma akan tsari mai kyau ya bar su akan tauhidi ya bar su akan bin sunnashi ya bar su akan kadaita Allah subhanahu wataala yau da gobe yau da gobe shekaru suna karuwa ilimi ya ragu jahilci ya yaɗu a cikin al'umma sai gashi sun dawo suna maimaita abin da kafaran farko suke aikatawa shine yake so ya gaya mu wa dakhala alaiha dakhil ودخل الدليل من الديانات الأخرى فعاد الشرك إلى دليل من هذه الأمة بسبب جهاد الضلال وبسبب البناء على الحقوق متمثلا بتعظيم الأولياء والصالحين وإدعاء المحبة لهم حتى بنيت الأضرحة على قبورهم واتخذت أوثانا تعبد من دون الله بأنواع القربات من دعاء واستغاثة وذبح ونذر لمقاماتهم
malaci wa dakhalat dakhilu min ad-diyanat al-ukhra sai aka samu shiga wasu addinai na daban a cikin musulunci فعاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة سي شركة تداوس سي أتشون الأمة بسبب دعاة الضلال da sababin masu kira batattu kaga sababin dawowar shirka a cikin al'umma shine me malamai batattu wanda suke kiran mutane zuwa ga hanya bauɗaɗɗa ba hanya madaidaiciya wannan ko shakka babu mai rayuwa a yau zai fahimci haka malamai yau nawa ne Allah kaɗai san adadinsu masu da'awa suna da yawa kaga wannan ɗan shi'a ne wannan ɗan ƙalaƙatu ne ko wannan ɗan tabligi ne wannan ɗan tijjaniya ne wannan ɗan ƙadiriya ne wannan ɗan izala ne wannan salafiya ne wannan wane ne ga sunan kala-kala ko na ɗaya daga cikinsu yana da awar cewa kan daidai yake dan uwan shi kan kuskure yake ko ba haka bane ba ya duk mai rayuwa haka zai gani a duniya mu dauki agaras kawai nan agaras muna da kungiyoyi shahararru kamar yan tijaniya da yan kadiriya da yan izala da jama'atu tabligh masu kwana masallaci yana fita kwana 40 kwana uku wannan kungiyoyin guda hudu cin juna suke sukar juna suke kafarta juna suke haka ne ko ba haka wani ba ko na ɗaya daga cikinsu yana da awar cewa shi ke kan daidai ɗan uwan shi kan bata yake kuma ‘yan uwana ku shurara daidai nan guda ce bayuwa gaskiya ta ƙididdugu gaskiyar nan guda ce ya ‘yan tijjaniya ko ƙadiriya ko izala ko tablik ya ɗayansu na da gaskiya ya ɗayansu kan ƙarya ke bayewa dukansu su kasance kan me kan gaskiya ina fata mun gani dan bayewa ƙungiya biyu su haɗu gana kafarta wagga a ce kuma kan daidai suke gaba ɗaya kowa ku haka zai gaya ma al'ummar shi dan izala zai ce mu ne ke kan daidai manhaji na gaskiya dan tijani ya ce ƙarya suke mu ne ke kan daidai dan kadiriya ya hada su gaba ɗaya ce dukkan su ƙarya suke mu ne ke kan dan tabligi shi ma zai ce duk hayaniya ce suke mu ne ke kan daidai kuma daidai nan guda ɗaya ce to waye ke kan daidai shi ne abin tambaya waye ke kan daidai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da inganta a wurin shi yake cewa al'ummar shi za ta kasu zuwa kaso nawa 73 annabi ya ce dukkan su ƴan wuta ne sai kungiya daya wacce ce daga cikin su ƴan tijaniya su wane ne mu ne ƴan izala mu ne ƴan kadiriya mu ne annabi ke ne ƴan tabligi mu ne ƴan shi'a ma mu ne to su waye bayewa dukkan ku ku zamanto ku ne da annabi ce kungiya ɗaya ce za ta tsira to wace ce wace kungiya ce daga cikin wannan kungiyoyi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba mu amsa yace kungiyar da za ta tsira ita ce kungiyar da take kan tsarin da nake da ni da sahabbaina duk kungiyar da take kan tsarin annabi muhammad da tsarin sahabban shi ita ce kungiya mafi daidai shi yasa kenan kana da ma'auni da zaka iya gane su wake kan daidai duk wanda ya da'awa kan muke daidai saboda ko haka zai ci ba wanda zai tara al'umma su taru wurin shi dan yana son su kuma ya ce ni dan iska ne su tsaya wurin shi zai yi sha zaya mu ne mutanen kirki muke kan daidai fir'auna da yake babban kafiri ne mai girman kai ne mai zubar da jinin al'umma ne azzalimi ne da ya tara al'umma shi bayan ya ga annabi Musa ya zo me ya ce musu ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد yace ina shirin da ku ne fa zuwa ga hanya madaidaiciya fir'auna fa kaga ba zai fito yace mutanen shi bafani kafiri ne dan iska ne saboda mi zasu watsewa zasu sai yace musu wama ahdikum illa sabilar rashad kuma yace musu ina muku hannunku mai sanda da annabi Musa fa zai canza muku addinin ku ne kuma zai yawai taɓanna a doron ƙasa kaga da ya yabi kanshi sai soki wa sai soki annabi musa ko yace inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad haka fir'aun ya ce mutane shi da ya yabi kanshi ya nuna shi ke kan hanyar daidai kuma yana kiran su ne dan shari'a sai ce annabi musa zai canza muku addinin ku na gaskiya kuma yana son ya zaba bannani a doron ƙasa to yau in ka lura da ƙungiyoyinmu kowa haka ne in ka yaba kanka sai ka rusa ɗan uwanka don ka samu mi mabiya to muna da magani muna da ma'auni da annabi ya bamu da shi za mu auna mu gane sunan ƙungiyar ka da ka mata suna salafiyya ahlus sunna wal jama'a ihya sunna wa ikhmadul bid'a jama'atu ahlus sunna wal jama'a ba shi bane abin awu abin awu aikin ku da abin da kuke kiran mutane zuwa gare shi shi ne za mu duba sai mu aune shi da sakelin ƙur'ani da hadisi maga ya yi daidai ko bai daidai ba in ya dace ko ba kuma kanku suna ba ku ne ke kan daidai in kuma bai dace ba da yadda kuka tsara ma kanku suna ba gaskiya ba ne ina fata mun gane wanda suke kan tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi tsarin annabi muhammad shine biya alqur'ani mai girma da biyar sunnonin shi saboda da zai mutuwa kahin ya mutu ya mun mutane wasiya ya masu habbai wasiya ya ce inni taraktum fikum ko al'amraini ko na bar al'amurra guda biyu a cikinku lan tadillu ko in tamassattum bihi ma auka ma qala sallallahu alaihi wasallam na bar muku al'amurra guda biyu ba za ku taba bata ba matuƙa kun yi riko da su kitab Allahi wa sunnati alƙur'ani na Allah mai girma da sunnoni na duk wanda ya riko da su ba zai bata ba bayana abinda zai ƙara daɗa maka fitowa abin shine kuma ka bi tsarin sahabban annabi dan diyo wanda ya fito ce yake mu ke kan ƙur'ani da sunna haka kowa ke cewa tunda kowa ya makale kan qur'anin nan da sunna dan samu mabiya kuma shine ke kan daidai kamar yadda yake da'awa sai mu auna aikin shi da sahabbai sahabbai su ne mafifitan wannan al'umma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wanda suka hi sahabban shi ina fatan mun gane babu wanda suka hi su sanin addini babu wanda suka hi su fahimta Qur'ani da hadisi duk wanda zai zo nan gaba duk yadda ka kore da ilimi ka hi kowa wallahi ba za ka iya kabo sahabbai fahimta addini ba suna nan Qur'ani ya sabko suna nan tare da annabi ya musu bayanin addini ya bar duniya ya za a yi ka hisa fahimta addini sai dai ka yi koyi da su to don haka ka yi aiki da ƙur'ani da hadisi bisa ga fahimtar wa sahabban annabi misali sufaye yan ɗari ku gaba ɗaya hulata daga cikinsu suka zo suka ce komai allah ne don haka suna da a cikin addini sun kasa shi biyu akwai hakika akwai shari'a kamar yadda suna tafa da cikin gidan radio kullum hakika daban shari'a daban suka ce kuma allan da ya turo shari'a shi ya turo hakika iya yanzu ba mu ga aya ba ko hadisi da suke bayani kan hakika har yanzu mun kansu kuma suka ce shari'a hakika za ta iya saba ma shari'a bi ma'ana abin da ke haram a shari'a dan hakika wurin shi halal ne saboda shi hakika yake a wannan lokacin kai ke yin shara kamar yadda ai kun sha hakika gidan radio suka ce zina halal ce wurin su ba sallah ba azumi me dalilin ku addinin hakika ilimi na hakika shi ba da dama ai haka mu kuma a shari'ar da ta sabko mana alqur'ani mai girma mun san da cewa zina haramun ce Allah ya rattaba hukunci akan mazinata kai bal ba mazinaci ba har mai jifa mutane da zana Allah ya ce a mai bulala tamanin matukan bai zo da shaidu ingantattu ba yaya za a yi ka zo mana da wani addini mai sunan hakika kuma mai halatta zana kaga ba zai yi ba kenan daga nan sai mu ce ku kun haɗe aslan ba addini kuke gwamma kiristoci da ku saboda haɗarin 'yan hakika a cikin musulunci ya fi haɗarin kiristoci da yahuda a cikin musulunci saboda su za su batar da al'umma ne da sunan mi da sunan musulunci yau da ɗan hakika ɗan ɗarika da ke da'awa yana da'awa ne da mi da sunan musulunci inda cewa shi wajen musulunci yake kaga da dama mutane sun san ina ya sa gaba amma da addinin zai yaudare ku kuma ya kafartar da ku ba ku da labari saboda bayar da za a zo a ce abin da yake halal ne ya zamanto haram ko abin da yake haram ya zamanto halal da hujja hakika ina fata mun gani da daga waliye da ba su matsayin Allah da allantar da shehunansu kaga kenan qur'ani da hadisi sun mana maganin su mun auna su mun gano cewa ba kan daidai suke ina fata mun gani haka yan ka dauke jama'atu tabligh zaka ganin su mutane da sifa mai kyau sun bar geme masha Allah an daga wando dan koyi da manzon Allah sun mai da rayuwarsu kwana a masallatai da kokarin kiran mutane zuwa ga Allah sai dai mafi yawan su jahilai ne kasu ba kuma mamaki dan kun ga laraba ne saboda mu nan baka fata da an ga balarabe shikenan addini ya kare da gemi ya daga wando ilimi ya kare mafi yawan su jahilai ne ba su da ilimi galibin su kuma sai suka kafa da a wasu akan wani tsarin da ba yadda za a yi addini ya ci gaba da haka menene tsarin su su suna son tara mutane ne ba kokarin gaya musu gaskiya ba don yau kamar siyasa ce addininsu yanzu mai yin siyasa mai ya guri shi tara jama'a don haka kullum zai gaya musu abin da ransu ne yake so don kasu watsi zai ɓoye musu gaskiya matuƙar za ta zamantowa sababi na watsi wasu to haka jama'atu tabligh in ɗan tabligi ya shekara hamsin tare da kai ba zai taɓa gaya maka abin da zai ɓata maka rai ba ko da gaskiya ne abu saboda shi so yake ka kasance tare da shi kaga ko aikin banza ne ina fata mun gane shi yasa zaka ga wurin da jama'atu tabligh babu wani abu sunan shi shirka jama'atu tabligh za su istabka wurin da ake bauta ma waliyai da kabarrai su zamna nan su gama da wasu ba za ba za a samu ɗaya daga cikin su ya taso ba ya ce aikin nan da kuke bai dace ba shi dai zai gaya musu na filfili yana da kyau ku dinga yi yana da kyau sada zumunci yana da kyau kaza irin ababen da ba mu samun sabani tsakanin da ku shi yasa zaka ga dan tabligi zaka ga dan dariqa tare da shi zaka ga dan izala tare da shi zaka ga kowa tare da shi saboda abin da yake faɗa musu duk sun yarda da shi na fatan kun gane wake sabani akan na filfili yau a ce raka'atul fajr tana da lada mai yawa wa za samu sabani kaga mutum biyu suna garrama ka gani wake sabani game da zikirin sahe da na marece da sauran abin da ke kama da haka akwai babu to su ne zai hada su sai ga musu duk sun yarda da shi amma ba zai gaya mu wanga dan shi an ba abin da kake ba gaskiya bane kai wanga dan dariƙin abin da kuke na allantar da shi ba gaskiya ba zai musu haka nan saboda shi burin shi mi tara al'umma wanda kuma addini haka ne ba haka bane inda haka ne da annabi Muhammad zai zamna a Makka ya ci ya sha ya huta ba tare da ya samu matsala amma karshe ya saka da shi eh ina saka mai da shi yana son taya Madina tirsasa shi suka yi suka kore shi saboda abin da yake faɗa bai yi daidai da abin da suka ta suke so ba kenan dole ka gaya mutane gaskiya ko da zuciyarsu ba ta so yau da gobe in ya fahimci gaskiya in ya makale mata baka iya raba shi da ita amma kana ta mishi wayo kana mishi dabara kana baya fahimta ba zai taba fahimta daidai ba shi yasa zaka ga ma yan tabligi na garin ga duka na san su dukkan su yan tsubbo ne mafi yawan su dukkan su bokaye ne shekara nawa har yanzu bokanci suke to ina amfanin kana kiran mutane zuwa ga Allah kuma kai bokaye ne me amfanin haka kaga tabligi bata musu amfanin komai ba mutum ya fata kwana arba'in ya zo yana da awa har yana kuka da ya dawo kuma ta na shiga yana ba su sa'a yana tsubu yana shirka ne amfanin tabligin shiga kaga baya da wani sauran amfani kenan ina fata mun gane kenan abin da ya kawo sababin bauɗewa al'umma shine masu kira kan bata malaman bata da suka yawa a yanzu gidan radiyo kuna jinsu wurin wa'azi daban-daban kuna jinsu kowa yana dawa akan abin da ke birge shi yana son ya tara al'umma akan abin da yake kenan yau kaga al'umma in dai ba a karatu akwai matsala a rayuwa in dai baka karatu ko za a yi ta wasa da hankalinka kamar yadda zaka ji al'umma na gai yau in ya shuraro wanga gidan radio ya ce kaza gobe sai wani shirye ce abinda wannan ya faɗa na shekari ya ce ki ga daidai sai ya ce ana ta wasa da hankalin ana ta ba su fara wasa da hankalin kamar nan gaba za su fara wallahi sun kama bubbula kake nan saboda mi baka karatu inda kana karatu ba yadda zai su doki hankalinka kaman masu ne zo yana zamanin sai mutum biyu suna rikici kan gini ko ma da isa kana zamanin sai mutane biyu suna rikici kan gini nan ya kamata a hauda saka ga zana zamanin shi ya san me ya kamata a yi saboda mi ya san gini su suke rikici amma shi ya riga ya san me ya kamata yi to da ka san addininka da wani ya hau ya bayani gobe ne ya hau sai ka ce ka san me kake kama ka san wani ƙarya yake ko da ya da awa gaskiya ka san wani ƙarya yake ko da ya ce wani ƙarya yake ba gaskiya bane saboda kana da mi kana da karatu amma baka da karatu dole ya tawassa da hankalinka ina fata mun gane to dan haka babban sababin bacewa al'umma shine masu kira kan bata da suka yawa da ahlus sunna da suke yin shiru yayin da ake yada bata dole ahli sunna su tashi kada ka ji tsoro baya amfani dole ka gai ina fata mun gane tsoronka idan ka ji ba kuma ba zai aifarwa sai banna a doron kasa ina fata mun gane zaka gai gaskiya iya iyawarka an ko ka san ba za ka iya ba to tattara ka bar garin ka tafiyar ka me amfanin ka zama cikin shi kana ganin banna na yaduwa ba ka yin magana akan ta ina fata mun gane dole ka faɗa kuma dole wanda ka faɗa ba za su shi daɗi ba shi yasa duk muhadarar da aka gabatar a garin ga bangaren mutanen da ke kan bata ba su ji daɗi ba sun kai ƙara wuri daban-daban ba inda ba mu zama da su wa'azin 'yan shi'a nan garin lokacin ma binci akwai shi'a ba har yanzu ba su da markas akwai ɗaiɗaikun mutane 'yan shi'a amma ba su da mahaɗa ba su da markas a lokacin da muka yi wazin shi'a garin ga kusan za ka iya ca garin agar sama babu ɗan shi'a don ba ka iya nuna shi amma sai da aka kai ƙaranmu mun zamna da mayar a wannan lokacin mun je komisariya ba inda mu je ba kan zamu wa'azi akan yan shi'a dan me zan taba yan shi'a ya dan me ba za a taba su dan me suka taba Allah da manzon shi inda harkokin su suke yi daban wani zai magana akan su amma ka taba addini sai ka ce shiru ba za a magana akan ka ba ba zai taba yiwa ba yan tijaniya da aka yi wa'azi kan inyas wallahi motoci suka turo mana aka je aka yi waya ga manan zamu tada hankali aka turo motoci guda biyu da iko kanta da tiya gas da wane ne da yake masu hankali ne mutanen ɗayan sai ce ma ɗayan bai kamata mu kai masa farmaki ba mu je mu tambaye su mu ji me ke faruwa ne kahin me wannan suka zo ku suka tambaya suka ce kuna da gaskiya ku yi abin ku mu za mu nemo ku za mu nemo muku lokacin da za ku tattauna da manyan ƙasa kan zaluncin da ake muku dan me wasu za su yi ku a hana ku karshe haka muka yi da su aka zo aka yi muhadara aka gama aka yi ta hayaniya kuma gashi ta wuce haka da muka zo muka yi na ƙadiriya haka kwanakin ga da muka zo aka yi nawa na fadar bege wallahi da ba su taba addini ba da ba roma da su yau mutum nawa ke cikin garas baron kowa da su amma tun da suka taba addini suka makala mashi abinda babu shi a cikin wallahi ba za mu shiru ba ba da za mu shiru mu kyale sai mun bayyana abin nan da suka gani ba gaskiya bane ba ko su so kakka su so amma suka yi shiru ba su ce komai ba ba za mu ci komai ba amma baya yiwa ka zo ka makala ma addini abin da ke ba daidai mu shiru mu kyale in ba haka ba addini zai gurbace lalace ina fatan mun gane shi kuma addini yana saituwa daidaito idan ana faɗin gaskiya ana kokarin jaye duk wani datti da ake makala mishi kuma wannan abu an kama kenan insha Allah ba za a fasa ba bi iznillah to kenan malam na gaya mana cewa sababin yaduwar bata da shirka a doron kasa shine yawaitan malamai na bata bi sababil bina'i alal qubur ya ce da sababin gini da yin ɗakuna a kan kabarai wannan fitina alhamdulillah garin agaras ba ta da yawa kusan ce maka nijar ma ba ta da yawa sai ɗaiɗaikun wurare nan agaras kubbar da gare mu guda ɗaya ce wadda ke nan gabas albamba da albamba idan ka dibe ta kubba guda ɗaya ce wannan kubba wani ɗan ɗaki da ake tsakan makabarta akan wani kabari ana itikadin cewa shi waliyi ne wanda zaka ga mutane suna bakance a wurin wanda bakance ibada ne bai halatta a mai wani amma wani bakance ba in ba Allah wani zai je bude wannan kubba ya aje kuɗi a ciki wani zai aje wani abu da yake abun amfani zaka ga ana ɗiba ƙasar ɗakin ana zuba cikin randa ko a hambada da ruwa a bi ta sha saboda ana kudirin cewa akwai albarka tattare da waɗannan mutane a ba gidan burodi bane eh ya yi kama dai da gida 'yan burodi ba makbas ba ne to don mi gidan burodi na zamani ba kai kudi can a zuba ko arka kwasa kasa wurin ana sha eh kana ga cewa yanzu akwai wanda ai akwai irin su da yawa garin nan ka taɓa gwamnan da ya je buɗe sa kudi shi a ciki ka taɓa wanda ya ɗebi ƙasa gidan burodi ya bita da ruwa to don me ake ɗibar ta can saboda tana da wani miza akwai abin da ake kudircewa a cikinta ana kudirce waliyi a ciki kuma dan me duk shekara in rana ta kama wata ake zuwa ana gewaye shi su bakwai irin yadda ake gewaye Ka'aba gidan buro da za a gewa su bakwai eh to dan me yake gewaye shi su bakwai ƙarya ne kenan kubba ce wani waliyi ne da ake kudirin cewa mutanen kirki ne to wannan shine sababin bata al'umma wanda da tun muna yara kowa ya sani mukan je in kai sabko asubanci zaka samu kuɗi a ciki za ka samu atamfa a ciki za ka samu sabulu a ciki yanzu ne da harkar talla da ce na da wahala kasansu an daina ajiyewa saboda abin ne ya yi wahala yanzu masu ɗauka suka yawa saboda masu ajiyewa ke ina fatan mun gani to wannan ya sabbaba batan al'umma sosai kuma za ka yi mamaki watakila nan za a yi samun wanda ya taɓa zuwa cota garin yamai garin na cota shehu na cota sarkin inyas wanda yana arma da ɗaya daga cikin 'ya'yan inyas wanda hakan yasa ya zama tushe ma babban waliyi a nijar kashe ka iske kabar shi ka gadda yake an zayyana shi an ade shi mutane na shafa shi suna shafa mu jikinsu su zo suna durƙusa suna roƙon shehu da biyan bukatocinsu kaga wannan su ne asbaba na yaɗuwar shirka a doron ƙasa ina fata mun gane haka yake a sakkwato idan kashe kabarin shehu dan fodiyo ka je kai kallon mamaki kabarin shehu dan hudu yadda aka maida shi an maida shi wani wuri na bauta da roƙon bukatoci koma bayan Allah wannan kaga duka su ne asbabu na kawo mi bata a cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in ka je Masar zaka yi mamaki bale kasar Sudan zaka iske makabarta guda wadda zaka iya samun kubba goma har zuwa 20 a cikin ta kubbar da za wata wata kubba zaka ta kai girman babban ɗakin da ya kai matsan deshambar salon daga ciki kabarin shehu an zayyana shi an ade shi daga nan ɓangare babban akwati wanda dama shi ne jarinsu in ka zo ka roƙi buƙatar ka sai ka ɗaga akwatin nan kasa ɗaya daga cikin maimayin malamai shahararru a cikin a can garin Sudan wanda na san shi ake ce mishi Abu Zaid Hamza wata rana akwai wata babbar kubba ta wani babban wali a garin Khartoum cikin Sudan da aka kiro 'yan China suna aikin kwalta za su yi gyara su yi wannan hanya ta sama da suka yi au suka ce ko shakka babu an ana sa yi aikin nan sai an kawar da wannan shehun daga wurin nan sai an canza wannan shehun wurin aka bi hanya duk da su suka ce wallahi ki ba zai ba sai an kawar da shi shugaba ya ga yana da wahala kai tsaye a ce a tankar ɗauke waliyi a sake mai wuri ko sheku ya bi hanyoyi duka babu wata dabara sai wani ce mishi ka samu ahli sunna kawai da ya je ga abu zai da hamza ya ce mishi abu mai sauki ma kawai abin da muke so ku kawo mana matakan tsaro ta yadda za mu san matsala game da mabiyan shi aka kawo musu iko aka yi komi aka zube suka bige kubba suka tone shehu aka hiddo shi kasusuwan shi ana sake sa cikin likafani da dama daga cikin mutane wasu sun dawo akan tsarin da suke nada na allantar da shi suna zaton shehu za a fiddo shi gangariya yadda yake da sai suka ga ana tsullo honhoma ta kai a tsullo wani bangaren kashi ana hahadawa aka nade cikin zawati aka darbe shi wanda ya aikin ya ce wallahi a cikin kubbar turaren da ya samu wasu turaren ya ce sai ya sati a cikin jikinsu ba ana wanke kayan kamshin bai hita ba an sa cikin silif an jefa wasu cikin rigan mamma wanga wai masu bukatar neman aihuwa ne wanda ba su aihuwa za su zo ta naɗe son ga turare mai tsada da kuɗi da komai sai a jefa cikin kabarin shi kaga wannan shine asali na mi batar da al'umma da halakar da su a nan babban masallaci shahararre na garin agadas idan ka fuskanci gabaskin shi ka hau mataki na farko ka fuskanci gabas akwai wani ɗan ɗaki kamar allo haka wanda ya ishi shigan mutum guda a gaban shi kabin rai ne duk wanda ya sani ya gani kuma a nan mutane ke daga hannu suna ne neman biyan bukata wanda ka ga sababi daga cikin asbabu na yaɗo shirka da ɓanna a doron ƙasa shi yasa wannan abubuwa su ne manya-manya asbab da suka kawo bata a cikin al'ummar musulmi mala yace mutamaththilan bi ta'zimil awliya'i was salihin an yi kubbobi da dakuna akan kabarai da gini akan su wai dan alama ce ta girmama waliyan bayu da salihai wadda'i al mahabbati lahum da da'awar san su da kamnar su hatta buniyat al adriha ala quburihim hasi da aka gina dakuna akan makabartarsu wattakhidat awsanan tu'badu min dunillah aka riƙe su a matsayin gumaka da ake bauta ma koma bayan Allah bi anwa'il qurbat min du'a wastighafatin wa dhabh da nau'i daban-daban na neman kusanci zuwa ga Allah kamar addu'a da neman taimako da yanka wa nazirin da bakance limaqamatihim a wurin kabarburansu wanda kuma haka ke faruwa a yau wanda za ga yaji wurin kubban na abin da yake kenan mutum ya daga ni da idona wata rana mun shiga wata makabarta akwai kubba a ciki muka ga wata mata ta shiga ta zo ta shiga wata babbar kubba guda haka ta hidda takalminta ciki akwai kabari guda biyu kabarin an aje su yadda ka san ai gidan sanyi na mutum ya shiga ya kwanta daga ciki kabari ne ta zo ta durƙusa ta gai bukatocinta ta kammala ta fito ta tahi ta muka shiga maka ga yadda wurin yake farkon mu fara shiga kubba maka yadda yanayin ta yake haka mutane suke wallahi saboda kubba da ka ganta a masallaci a makabarta zaka zata cewa wanga kabarin ya sha bamban da sauran kabarai yana da wata miza daban ta yadda sauran kabarai ba su da shi yasa annabi ya hana a tsawaita kabari daga cikin kabarai saboda wannan fitina Ali bin Abi Talib yake ma ɗaya daga cikin abokan shi wasiya ko ɗaya daga cikin almajiran shi wasiya yake cewa shin ba zan aike ka ba akan abin da annabi ya aike ni akai shine kada ka yarda ka ga kabarin da aka ɗaukaka shi sai ka daidaita shi yayi daidai da sauran kabarai ƴan uwan shi saboda me saboda gudun fitina yau in ka je makabarta kaga kabarai duka daidai suke ba su da wani bambanci ba wani abin da zai ɗarsa a zuciyarka amma idan ka ga wani wanga makeken kabari wanga ɗan guntu farkon abin da zaka fara sawa to wangare da ya girma a kowane abu tsakankanin shi da wanga dan karam yana da wata miza ta daban ta yadda wanga wanda bai kai shi ba baya da ita hakan zai ja ka zuwa ga bautar shi kuma bayan Allah wanda haka yake faruwa a rayuwar mu ta yau wasammu zali wasammu shirka ko tawassulan lokaci ya kusa mana ko aha وسموا الشرك توصلا بالصالحين وإظهارا لمحبتهم وليس بعبادة لهم بزعمهم وسموا أن هذا هو قول المشركين الأولين حيث ونسوا ونسوا أن هذا
ونسوا أن هذا هو قول المشركين الأولين حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى malaci wasanmu a shirka tawassulin bisalihin sai suka ambaci su suka ambaci shirka da tawassuli da salihan bayu yanzu duk masu bautar shehu da wani wanda yake kuma bayan Allah ne da kace musu abin nan bai dace sai su ce tawassuli ne muke ai kun ji suna faɗa ko tawassuli ne kama kafa ce muke to yanzu shirka an canza mata suna da aka ce shirka ce muke kowa zai guda abin amma sai ya ce ai tawassuli ne muke da shi wata ran muna tattauna da wani ɗaya daga cikin mabiyan ɗarikar tijaniya sai nake ce mishi kiran shehu kuma bayan Allah da biyan bukata shirka ne sai ta tawassuli ne tawassuli wai shirka ne tawassuli yau shi kiran wani Allah da biyan bukata zai zama tawassuli me ya tawassuli kuma wai kama kafa wani ne wanda zai shiga tsakankaninka da ubangiji anan ka tambaye sai su buga maka misali mafi munin misali wanda akwai aibanta Allah a ciki ya su ce ai kamar sarki ne da fadawan shi ba za ka samu shiga ba a wurin sarki sai ka bi kasan wa ba fadan sai shigar da kai wurin Allah ai sarki da ya haka saboda bai san ka ba bai san halinka ba bai san tabi'a ka ba tana kai muni gare ka tana yawa ka zo da nihin kai kai mi kai me yake ta inkilab kai kai juyin mulki dole kuma sai ka biyo ta ƙasa wani ya kai ka kuma bai san bukatar ka ba sai an ji an gai Allah haka ne Allah bai san kai wani ne ba bai san bukatar ka bane ba ka iya ma Allah juyin mulki kaga wannan mummunan sifa kan mummunan ta Allah ne ka ce muna kama kafa ne saboda baka isa ga Allah sai ka biyo ta ƙasa wani wani ne ya kai maka me Allah ya ce ma annan Muhammad fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib idan bayu suka tambaye ka game da ni to kusa nake kuma menene ujibu da'wata da'i idza da'an ikan nikan karbi kiran mai kira yayin da ya kire ni kina lokacin da suke nema na kar su zatan nesa nake kusa nake su kira ni zan karba musu Allah baya bukatar ka biyo ta kasan wani kaje wurin shi koma wane ne ku ina fatan mun gane koma wane ne ka bauta mashi kai tsaye a alakanta ka da Allah kai tsaye ba a alakanta ka da wani shehu ya kai kaurin Allah ba ya ko shehu yana da garanti yana da tabbata wurin Allah ba dai ka bi ta kansu ka samu shiga wurin Allah ko shi baya da tabbat ina fata mun gane yawa sai suka ambaci shirka da sunan tawassuli da an ce roƙon Allah kafirci ne cewa ya tawassuli ne muke ka bi kaza bai dace ba tawassuli ne addu'a da ake wurin kabarra bai dace su ce tawassuli ne muke bai ma'ana kama kafa muke su kai wurin Allah suka manta in ji malam wannan ita ce maganan mushrikan farko lokacin da suke cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa da annabi ya hana su bautar gumaka ya nuna musu illar bautar gumaka ya sanar da su cewa bautar gumaka shirka ne suka ce ai ba muna bauta musu bane karan kansu a'a muna bauta musu ne don su isar da mu wurin Allah bi ma'ana muna kama kafa da su ne kuma Allah ya ambace su da aikin su ya nuna cewa su menene mushrikai ne duk da sun yi da'awar cewa suna kama kafa da su ne ba bautan su suke ba ina ganin ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah sami tare da shi kuskure ko abin da ke kama da ka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah